الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ranar lahadi 29 ga watan jumadal ula shekara 1446 za mu ci gaba da karatu na alfiƙihul maliki a wannan littafi mai albarka matnul ashimawi ko matnul ashimawiya wallafar babban malami a shekhu abdulbari al'ashimawi a darasinmu na goma za mu tashi muna nan cikin fada'ilus salati ko musahabban sallah wanda mun tsaya wata aminul imami fi sirri faqat za mu tashi wal kunutu wal kunutu shine mustahabbi na gaba to daga cikin mustahabban sallah akwai alkunutu idan an ce alkunutu a luga tana da ma'anoni da yawa sun kai kusan guda goma ma lafazin alkunutu yakan zo da ma'anar da'a a ta'atu yakan zo da ma'anar tulul qiyam fil ibada a halin ruku'u ko sujuda da sauransu a daɗe wannan ana kiransa da alkunutu haka as-sukutu li ajalil ibada shi ma ana kiransa da al-qunut da ma'anoni dai da yawa to amma nan abin da suke nufi karanta wata addu'a keɓantacciya a cikin sallah a yaren fuka ha'u in sun ce al-qunut abin da suke nufi kenan to shi al-qunuti kashi biyu ne wanda ya zo a sunna ko wanda za a yi a sallan wutiri na ƙiyamun laili ko kuma wanda za a yi saboda wata nazila ta sauka wata musiba da wata musiba ta sauka a wadda tana da munasaba da wasu suka yi dalilin abko wannan musiba ɗin da ita ake wa alkunuti na fatar an gane mara a samu wasu maɓarnata irin yan kidnappers din nan misali suke addaban mutane yawwa amma in musiba ya zamo ba ta ratayi da wani dan adam ba kawai Allah ne ka muku jaraba wannan ba ya mata alƙunuti amma Allah ya kawo talauci ko yunwa to to wa zawa alƙunuti sai dai kowa ya koma ga Allah eh sai dai kowa ya koma ga Allah su saboda haka ana alkunuti ne linazilatin saboda wata musiba da ta sauka wadda kuma wasu su ne silan faruwar wannan musiba ne tunan ne malamai suka ce sai alkunuti don allah shi yi maganin waɗannan azzaluman da ke azabtan mutane wanda alkunuti ɗin da annabi sallallahu sallama ya yi kan mutum saba'in ɗin nan da an haka shi kaga dalili kenan wanda shine asalin alkunuti da ya samu wata ɗaya yana yi sai daga baya da Allah ya turo mala'ika jibril sai an ka hana shi cewa laisa laka min al'amri shay'un to wannan wannan kenan to wasu daga cikin malaman fiqh kamar su malikiya da hanafiya a shafi'iyya afwan sai suka ƙara da cewa akan ware sallan asuba an gane da ita alkunut din kamar yadda za a ambata kuma su a wurinsu akwai wata musiba ko babu za a yi ta tai wasu malamai kuma suka ce a'a ba a samu annabi ya yi haka ba to wasu hadisai dai ne suka kalla wanda kuma hadisan in ka kalli ma'anarsu kuma ba wai wata addu'a ce ayyananna annabi yake yi ba kamar cewa annabi yana alkunut a cikin sallah to zaka ga tulul qiyam ne ba wai wata keɓantacciyar addu'a ba ce sannan kuma hadisin da suke kawowa na anas cewa annabi bai gushe ba yana alkunuti a sallah asuba har ya bar duniya shi ma wannan hadisi suka ce bai tabbata ba saboda haka suka ce in musibar ta auku sai a yi kuma za a yi ne dukkanin salloli kowace sallah za a yi za a yi asuba azahar la'asar magarib isha sallar juma'a duka za a yi amma keɓance wata sallah ƙwaya ɗai ana yin alƙunuti kamar ita asuba ɗin babu wani dalili kuma kowane lokaci to wannan babu wani dalili mai ƙarfi akan wannan to shi yasa barin sashi ya fi to su a wurinsu ga addu'ar da ake yi wa huwa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka alkhayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka har zuwa ƙarshe a shi yasa za ka ga wasu malamai duk da hadisin akwai maganganu a kansa daga abdullahi dan abbas cewa wannan addu'ar da tana daga cikin abin da aka saukar na alkur'ani sura ce ko surori ne masu kutun guda biyu daga cikin surorin alkur'ani to amma daga baya kuma sai aka shafe ta eh akwai annasikh wal mansukh na alhazimi ina jin ko wal khawazimi ya kawo wannan magana haka kusan wannan shi ma a littafinsa albaihaki shi ma ya ambaci wannan amma dai riwayan malamai sun raunana ta eh bai tabbata cewa wannan da sura bace daga baya aka shafe ta wasu kuma sun tabbatar yawwa to su malikiya sai suka zaɓi wannan addu'a saboda haka a wurinsu ita kawai ake yi a cikin alkunut su kuma sauran mazahib irin su a shafi'iya suka zaɓi sauran addu'o'i Allahumma ya Allah inna nasta'inuka muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa nu'minu bika muna imani da kai wa na tawakkalu alaika muna dogaro gare ka wa nusni alaika alkhaira muna yabon alkhairi gare ka kullahu gaba ɗayan alkhairi nashkuruka muna gode maka wala nakfuruka ba ma kafurce maka wa nakhna'u laka muna tawalu muna ƙasƙantar da kai laka saboda kai wa nakhla'u kuma muna barin duk wani addini wanda ba musulunci ba eh akan ce khala'a eh ma'ana ya cire abu eh khala'al habla min unuqihi to wa nakhla'u muna barin ko muna cire duk wani addini ko duk wani mummunan kuduri daga zuciyarmu wanda ya saba mana musulunci mu yi watsi da shi wa natruku man yakfuruka muna barin wanda zai kafirce maka Allahumma ya Allah iyaka na abudu kai kaɗai muke bauta wa laka nusalli don ka muke sallah wa nasjudu don ka muke sujuda wa ilaika nas'a zuwa gare ka muke gaggawa domin mu samu rahamarka wa nahfidu akan karanta kuma wa nahfadu fawon ɗin kana yi mata kasara ko kai mata fataha wana hafidu kuma muna ƙoƙari muna nacewa akan haka narju rahmataka muna ƙaunar samun rahmaka wani khafu azabaka muna jin tsoron azabaka aljidda wadda yake ta gaskiya haka akan ce aljadda ta gaskiya wadda babu wasa a cikinta inna azabaka haƙiƙa azabaka mulhiƙun mai samuwa ce bil kafiri daga kafirai duk wanda ya kafirce maka to zai haɗu da azabanka to wannan ita ce addu'ar da su malikawa sun ka zaɓa wasu daga cikinsu cewa ita ake yi a lokacin alƙunuti e, lokacin musiba ko lokacin wuturi da sauransu to amma abinda malamai suka rinjayar in ta musiba ce a kalli yanayin matsalar da ake ciki sai a yi addu'ar sai a yi da larabci kuma ba sai an tsawaita ba an gane wannan ko? to sai ce wal kunutu al kunut la yakunu illa fi subhi ka gani su a wurin su ba a yin shi sai a subahi ba a yi ne a sauran salloli kama azhar ko la'asar ko magarib ko isha eh to wannan kuma ba daidai bane don hadisai da suka zo umumi suka yi cewa dukkanin salloli annabi yana al to amma su suka ce wai wannan daga baya annabi ya canza wannan sai ya dawo baya alkunuti sai ya sallah asuba shine wancan hadisin da suka dogara gare shi na Anas wanda kuma kaga bai tabbata ba cewa annabi asuba kawai ya dawwama yana alkunuti khasatan keɓance waya kunu ƙablar ruku'i kuma ya zama kamin ruku'u shi ma akwai saɓani wasu ce ba'adar ruku'i wasu ce ƙablar ruku'u wa huwa sirrun kuma suka ce a ɓoye za a yi shi a sirce kenan shi ma dai duk wannan babu takamammen hujja a kai to in an yi a sirce ya za a yi su masu bin liman su ce amin kaga ba magana amin ke tunda ba a ji abin da liman ke faɗa ba to eh kaga nan kenan kowa ya nashi in ya gama shi karan kan sai ya ce amin alhali mun koma za mu ga alkunutu ɗin da annabi ya bayyane ya yi ta ga shi har ana ruwaito lafazin Allah ka la'anci suwa ne Allah ka yi kaza ga suwa ne kaga a bayyane ya yi da shi yasa suka ce ba dalilin cewa dole sai an yi asirci wata shahudu yin tafiya lafazin kenan sunnatun sunna ne walabzuhu lafazinsa attahiyatu lillah kyawawan gaisuwoyi attahiyatu jam'i ne na tahiyya wato gaishe-gaishe kyawawa sun tabbata da fadanci da kirari da kuzuzantawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala azzakiyatu lillahi haka ayyuka masu tsalki Uh, ko kuma ayyuka waɗanda ake samun sakamakon lada in an yi su yana labazin azzakiyatu yana iya ɗauka sun tabbata ga Allah kamar kaga sallah takan sababa maka samun lada at-tayyibatu as-salawatu lillahi haka kyawawan salloli da addu'o'i da ita sallah ɗin ta kunsa sun tabbata wato kalmomi masu kyau na addu'o'in da ake yi to sun tabbata lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaika amincin Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahman Allah wa barakatuhu da albarkarsa. Assalamu alaina amincin Allah ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi tare da bayin Allah, as-salihina waɗanda suke mutanen kirki. ashhadu ina mai shaidawa Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu na shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah shi kaɗai yake bayar da abokin tarayya wa ashhadu ina mai shaidawa anna muhammadan abduhu wa rasulu annabi muhammad bawan sani manzon sani to wannan ita ce tafiyar da su malikawa suka zaba an ce shi wannan lafazin da muka karanta kamar yadda yake cikin almuwatta shi saye da na umar yake yi kuma yana koyar da mutane shi an gani yauwa to shi yasa shi al'imamu malik sai ya zaɓe shi har ya kawo riwaya ɗin a cikin almuwabba sai yake cewa duk da ba a ji shi daga manzon Allah ba don shi sai da na umar bai ce annabi ya koya masa bai ce to irin wannan fi hukumin marfu'i ana ba shi hukuncin kamar ya ji daga annabi ne saboda ba abu ne wanda ijtihadi yake shigansa ba ballantana a ce fahimtarsa ce da kirkiro wannan abu to shi yasa imam malik sai rinjayar da shi akan sauran tahiyoyi eh wasu kuma malamai suka ce a'a su ba su karbi wannan ba tunda direct ga wadda aka samu daga annabi kamar riwaya abdullahi dan mas'ud da sauran sahabbai su abdullahi da abbas da makamantansu sai suka rinjayar da nasu akan shi wannan tunda shi wannan tunda sayyiduna umar bai ce annabi ya faɗa ba labazin ya inganta gare shi amma babu tabbacin annabi ya koya masa ko fahimtar sace babu to amma in mun kalli kuma tsarin ibada zai yi wahala a ce karan kansa tunda ibada ce shi kuma dama ya san shi ba mai shar'antawa ba ne to kun je dalilin da ya sa su malikawa suka rinjayar da wannan amma dai lafazin ba daga annabi yake ba daga sayyidina umar yake to shi kuma dama al'imamu malik in aka nakalto abu daga malaman madina to yakan rinjayar da shi akan na waninsu musamman ga shi an ruwaito cewa shi sayyidina umar ɗin yana koyar da sahabbai kuma ba a ji wanda ya mai inkari ba sai suka tabbatar da shi a haka shi a wurin shi sai ya zama kama wani ijima'i ne na ahlul madina to wannan shi ne to mutum ya ɗauke shi ko ya yi wancan ba laifi eh tun da ya tabbata daga umar ɗin sai ya ce fa'in sallamta in ka sallami sallah ba da haza bayan wannan abin da aka kawo baka ƙara da wata addu'a ba ko wani abu to a jaza aka ya isan maka ko nan ka tsaya ya yi in kuma wa in shi ita in ka gana ma kulta ka ce wa ashhadu ga wata addu'a da ita malamai suka zo da ita eh ba a ji wata daga sahabbai ko annabi ba wa ashhadu ina mai shaidawa annal ladzi jaa bihi muhammadu lalle abinda annabi muhammad ya zo da shi haƙƙun gaskiya ne wa annal jannata haƙƙun lalle aljanna gaskiya ce wa annan nara haƙƙun lalle wuta gaskiya ce wa annas sirata haƙƙun lalle sirati gaskiya ne wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha kuma lalle kiyama mai zuwa ce babu shakka a kanta wa anna allaha yab'asu man fil quburi kuma Allah yana tayar da waɗanda ke cikin kaburburra اللهم يا الله صل على محمد كي صلاتي النبي محمد وعلى آل محمد da آل محمد وارحم محمد كتوسيا والنبي محمد وآل محمد da iyalan annabi Muhammad wa barik ala Muhammad kai albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan annabi Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim mai da kai salati kai rahama kai yi albarka ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da iyalan annabi ibrahim fil alamina wato kai albarka a cikin halittu gaba ɗaya ko kuma kamar yadda kai yi albarka da rahama a cikin ali ibrahim da kuma sauran halittu gaba ɗaya innaka lallai kai allah hamidun abin godiya kake majidun abin girmamawa e, to su kusan shi ibn abi zaidin risala shi shi ya ce abu ne mai kyau a ƙara da wannan addu'a mare malamai sun ce ba a same ta da wani isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba to tun da akwai waɗanda suka zo daga annabi kaga a taƙaita a kansu zai fi zai fi kyau an gane wannan ko? eh zai fi kyau shi yasa shi ma mai risala cewa abu ne mai kyau bai ce sunna ba ne abu ne mai kyau ka ƙara da wannan addu'ar saboda ta ƙunshi abubuwa da yawa in mun dubi ma'anarta tana ɗauke da ma'anoni masu kyau Allahumma ya Allah salli ala mala'ikatika, ka yi salati ga mala'ikunka, wal muƙarrabina da makusanta gare ka, wa ala an biya'ika, ka yi salati ga annabawanka wal mursalina da manzanni, wa ala ahali ta'atika ajma'in. Ka yi salati ga duk masu yi maka biyayya gaba ɗaya. Allahumma gafilli, Allah ka gafarta min waliwalidayya. da iyayena wali a immatina da shugabanninmu waliman sabaqana bil imani kai gafara ga waɗanda suka riga mu ga imani magabata kenan magabata gare mu sai ce magfiratan gafara azman wadda take yanke duk wani zunubi to ita muke roƙo kai mana ya Allah Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka min kulli khairin daga duk wani alkhairi sa'alaka minhu Muhammadun da annabi Muhammad ya roƙe ka ya roƙe ka shi nabiyuka annabinka sallallahu alaihi Allah ya salati gare shi wa sallama ya aminci wa a'udhu min kulli sharrin ina neman tsarin ka daga dukkan wani sharri ista'azaka minhu Muhammadun da annabi Muhammad ya nemi tsarin ka gare shi na biyu ka annabinka sallallahu alaihi wasallam wannan fa a cikin tahiya ake son ka yi shi duka a cikin tafiya ista'azaka minhu nabi Muhammadun nabiyuka sallallahu alaihi wasallama Allahumma gafir lana ma qaddamna wa ma akharna Allah ka gafarta mana abin da muka gabatar da abin da muka jinkirta wa ma asararna wa ma alanna da abin da muka asirta da wanda muka bayyana e, to ita wannan addu'ar da wadda ta gabata su sun tabbata daga annabi Allahumma inni as'aluka min kulli khairin da kuma ita wannan Allahumma ghafir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asararna wa ma alanna wa ma anta a'lamu bihi minna da abin da kafi mu sanin sa e, su an ruwaita rabbana atina fid dunya wa ma anta alamu bihi minna da abin da kafi mu sanin sa duka ka gafarta mana wanda mu bamu ma sani ba rabbana ya ubangijin mu atina ka ba mu fid dunya a cikin duniya hasanatan rayuwa mai kyau eh ai hayatan hasana zaka kaddara hayatan anan Allah ka ba mu rayuwa mai kyau a duniya wa fil akhirati hasana haka ka ba mu rayuwa mai kyau a lahira shine aljanna wa qina azaban nari ka kare mu daga azabar wuta ka kare mu daga azabar wuta wa a'udhu bika ina neman tsarin ka min fitnatil mahaya daga fitinar rayuwa wal mamati da fitinar mutuwa wa min fitnatil qabri da kuma fitinar kabari wa min fitnatil masihid dajjali ka tsare ni daga fitinar dajjal almasihi dajjal mai shafaffen ido ko mai shafaffiya albarka addajjal mai yawan ƙarya wa min azabin nari ka tsare ni daga azabar wuta wasu ilmasiri da mummunan makoma ita ce jahannama eh to iya addu'o'in da suka kawo kenan daga nan sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah eh daga in kai wannan ai sai masallaci ya wace kuma gashi kuma gashi a fikihu gashi buka hau sun ka rubuta amma kuma ba an kasa ɗabbaka shi eh to ala kulli halin dai kan ana son mutum ya yawaita addu'a wannan yana cikin dalilin da yasa ake ganin wasu suna tsawaitawa musamman a tafiyan ƙarshe wannan yana daga cikin dalili da su malika kun san tafiyan farko makaruhi ne kai addu'a to shi yasa sai suka tattara addu'o'in gaba ɗaya suka kai ƙarshe to yana da kyau ko mutum bai duka ba mutum ya zaɓi wasu sai ya dinga yi saboda an fi son ka yi addu'a cikin sallah fiye da wajen sallah saboda lokacin kana ganawa da Allah ka fi kusanci ga Allah sama da lokacin da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to almuhim a dai kokari a karantar da mutane da sauransu ya fi shi yasa za ka ga su kansu malaman fiƙi addu'o'in da suka kawo a nan sun fi waɗanda suka kawo bayan sallah mai sallah galibi waɗanda ake bayan sallah mai sallah azkaru ne da tasbihat da sauransu amma du'a'u mas'ala Allah ba ni kaza kare ni daga kaza to wannan an fi son ka yi shi a cikin sallah in ka sallami sallah wannan kuma istighfari da zikiri da sauransu su biyo baya to mu yanzu kaga ba haka muke ba sai ga shaf shaf an sallame sallah sannan sai a zuwa na addu'o'i wasu azkaru din ma ba sa yi ta kaga kuskure ne za ka ga mafi yawan abin da annabi ya koyar bayan sallah to za ka ga azkaru su suka fi yawa du'a'ul ibada kenan abinda in ka duba ƙarar za ka ga ba wai roƙon wani abu ba ne kirari ne ga Allah da yabonsa amma abin da ya shafi du'a'ul mas'ala Allah ba ni kaza to za ka ga cikin sallah ne Allah ya samu dace sai mu tsaya nan in mun dawo sai mu tashi wa amma makaruhatu salati inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafi na'am eh eh eh sallah ce ta yi sai dai a nuna mai abin bai tabbata ba sai a ilmantar da shi abin bai tabbata ba wala Allah kila kaga ya karanta ne a fiqihu a irin wa'annan littattafan to su kuma ko yaushe suka kawo magana to ana duba madogaransu ita magana su ba dalili ba ce abinda suka dogara gare shi shi dalili in ya tabbata sai a karba in kuma sun dogara ne ga wani abu wanda bai tabbata ba sai a bar musu kayansu to kaga mutum ya zo ya ce a shi tun da dai ya gani a risala ko a littafi kaza shi kenan a mai da risala kamar ƙur'ani kaga ba daidai ba ne ko a mai shaida kamar sahihul bukhari sau da haka duk abin da suke kawo wato ana kallon ba wai haka kawai suke kawo duk abin da haka sun kawo akwai dalili to sai dai cikin dalilin nan da suka dogara za ka samu wani karɓaɓɓe ne wani ba karɓaɓɓe ba wanda aka karɓaɓɓe shi kenan sai a je a yi aiki wanda kuma dalilin su ba karɓaɓɓe ba ne sai a bar musu kayan su sai a aiki da wanda aka karɓaɓɓe to wasu wannan ne suka kasa ganewa eh saboda ilimin nasa ba yawa ƙananan littattafai su ne ya karanta in ya yi sa'a ma ya kai muktasar an yi sa'a al'akhdari ne sai al'ashimawi sai al'iziya sai risala wani iya karatun nasa kenan to kaga wannan ba za su wadatar da kai ba ba za su wadatar ba abubuwa da yawa waɗanda suka kawo tabbas waɗanda dalilansu ya tabbata su suka fi yawa amma kuma akwai abubuwa ɗaiɗaiku waɗanda suka kawo waɗanda dalilai wasu ma babu dalili ijtihadi ne wasu kuma akwai dalilin ba karɓaɓɓe ba ne to dole sai an kula da wannan to irin wayannan limamai sai a yi ƙoƙari a ilmantar da su shi yasa ko alhafiz ibn hajar a bulugul maram ya kawo ruwayoyin ya kawo kuma lafazin anas ɗin mai nuni kan rauninsa Allah ya samu dace. alaikum salam
wuce da ake abin nan kunus da ake na sallar wuce eh cikin ramadan da kuma wajen ramadan
eh mun yi magana sa'ada zai dama wuturi kashi biyu ne eh alqunut daga wanda ake a wuturi sai na nazila mun yi bayani wuturi ne duk inda zaka yi wuturi zaka iya alqunut ba matsala ƙwarai da gaske ko a Ramadan ko a wajen Ramadan. Shi wannan duk ya tabbata. Shi kenan ko? To, subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakatuh.